الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tajwidi a cikin littafinmu mai albarka littafin tuffatul alfar a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama karatu cikin ahkamul mimis sakinati wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga kan hukumu lami al wa lami fi'il haka ne ku? hukumci na lami al lam wanda yake cikin al da kuma lami fi'ili da kuma lam ɗin da ya shigo cikin fi'ili fi'ili ma'adu ko fi'ili mutari'i ko fi'ili amma قال الناظم رحمه الله للام الحلال قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل أربع مع عشرة خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي ثم صل رحما تفز ضف ذاني عم دع سوء ظن زر شريفا للكرم ولا ملولا سميها قمرية ولا ملخرى سميها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى malam Allah ya ji kansa da rahama ya ce halani hali guda biyu ne suke tabbata lilami al galamu al wato lam al-mu'arrifa kenan lam wanda take mai sanarwa saboda al ita ce harfu ta'arifin ko kuma lamɗin shi kaɗai ne harfu ta'arifin gane kyau al harfu ta'arifin awil lamu faqad fa namakun arrabta qul fihi namaq haka dan malik ya faɗa yace al harfu ta'arifin harafi ce na mu'arrafanci abinda yake na kira ne kana so ka maida shi sananne to sai ka zo da al misali bait sai ka ce albaitu to yanzu baitu din nan ya zamanto mu'arrash masjid kaga masjid suna ne ga kowane masallaci amma sai ka ce almasjid idan ka ce ra'aitul masjida ya sha bambam da ra'aitu masjidan ra'aitul masjida wannan ya zamanto mu'arrash mun gane da kyau lokacin da muke hira da kai kace mun ra'aitul masjid ai na ga masallacin da kake faɗa mun amma idan ka ce ra'ayutu masjidan na ga wani masallaci wanda ban taba ganin irinsa ba to shine aldin na harfu ta'rifin ci awil lam faqad ko kuma lam din shi kadai ne harfu ta'rifin nan hamza din ana zawwa da ita ne saboda lam din yana da dauri to abinda su kuma yake sananne a wajen larabawa sune al-arabu la tabda'u bi sakinin shine sai a zo da hamzatul wasl idan ayi isti'ana da ita wajen tabbatar da wannan lamu din falamaqun arrafta bil fihi namaq wato kana so ka yi wa namaqun namaq ita ce shimfida ta fata irin mashimfidi na fata buzu to kana so ka mai ta'arifi sai ka ce annamaqu an gane da kyau wa qala qaumun إنها اللام فقط إذ ألف الوصل متى تدرج سقط haka shi kuma al-Imam al-Hariri ya faɗa Abu Hatim Iran mun gane da kyau da haka dai akwai sabani na malamai shin al shine harfu ta'rifin din ko kuma lam din shine harfu ta'rifi din to anan sai yace halani halaye guda biyu ne suke tabbata lilami al ga lamu al wanda ake ce mata lamu al-mu'arrifa lam wanda take zamantowa ta bayyana wannan sunan da aka faɗa idan ka ce rajulun kana so ka ka maida shi mu'arrafi sai ka ce ar-rajulu idan ka ce mar'atun kana so ka maida ta mu'arrafa sai ka ce al-mar'atu idan ka ce masjidun al-masjidu baitun al-baitu suqun as-suqu mun gane da kyau to halaye guda biyu ne suke tabbata ga shi wannan lam ɗin gabdal a harufi kafin huruful hija'iyya guda 28 hulahuma hali na farko daga cikin halayen guda biyu shine izharuha za a bayyana daurin wannan lam ɗin a fili karara irin yadda za a bayyana lamul qamar al to haka za a bayyana wannan lam ɗin falta'arifi ka san haka to za a yi izahari ne qablar ba'in ma ashratin khudh ilmahu wato kafin harufa guda goma sha hudu qablar ba'in kafin hudu ma ashratin tare da goma shine kafin harufa guda goma sha hudu khudh ilmahu ka amshi sanin waɗannan harufan guda hudu min bighi hajjaka wa khaf aqimahu daga wannan sakandami na ibiri hajjaka wa khaf aqimahu ibiri hajjaka wa khaf aqimahu wato abinda wannan sakandami yake nufi wajen ma'ana shine ibiri hajjaka ka nemi biyan bukatarka ta hanyar auren macen da take aihuwa wa khaf aqima ka ji tsoron auren bakarara wanda ba ta aihuwa saboda dukkan mutumin da yake so ya yawaita al'umma ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu shine idan zai ya aure zai auri macen da take aihuwa ce saboda ya bar baya ɗaya biyu uku hudu sama da haka na saboda ya yawaita al'umma ta ma'aiki ko manzo Allah ya kwadaitar wajen aure idan mutum zai yi aure wanda take aihuwa kuma take san shi tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirun bikum kamar yadda yake cikin sunan abi dawuda da yace ibghi hajjaka wato ka nemi manufarka ta yin aure ta hanyar auren macen da take aihuwa wa khaf aqimahu ka ji tsoron bakarara idan aka ce bakarara ita ce almar'atu allati la talid macen da bata aihuwa to sai ya hade maka sakandamin ga ma'anar da yake dauke da shi mai kyau sannan kuma ya hada maka hurufu wato lamul kamariya harufa na lamul kamariya guda goma sha hudu akwai alhamza al'an'am wal'an'am khalaqaha al ba za ka ce an'ama ba an'ama idan ka ce an'am an'am to abu zai ma faɗu ba والأنعام خلقها والأنعام خلقها mun gane da kyau na farko kenan sai ba'ul ku sai ba'ul ke inna kunna min qablu nad'uhu annahu huwal barru rahim al barru al barru kaga zaka yi izharin lamu din wannan na albaru ba za ka ce abbaru ba ko za ka ce albaru albaru an gane da ke kun albuyutu albuyutu sai kuma wainun والغارمين وفي سبيل الله والغارمين والغارمين وذاك تشي والغارمين بقى والغارمين والغارمين والغارمين سيكون حاء الحج أشهر معلومات الحج الحج الحج بدأت تبقى أحج أحج بدأت فلا كلام الحج أشهر معلومات سيكون aljim mun gane da kyau ina za mu samu alfil من الجنة والناس من الجنة والناس يوا الجنة بأن لهم الجنة بأن لهم الجنة الجنة مغاني سيكون كافو الكاتمين والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والك والك والك kalka ce wakka wakka idan mutum ya faɗa haka to ya fita daga wato lamun qamariya ya shiga lamun shamsiya wanda kuma kafin baya daga cikin lamun shamsiya yana daga cikin lamun qamariya wal kadhimin al ghayz sai kuma wawun ku yawwa ina za mu samu wawun walwildan والمستضعفين من الولدان الولدان الولدان ال الولدان gan da jau sai kuma khaw khaw ina za mu same shi نعم نعم عشان والخيل والبغال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة والخيل والخيل والخيل نعم سي فاؤل إن هذا مثلا فاؤل يوم فالفارقات فرقا فال فال فالفارقات فالفارقات فالفارقات نعم سيكما عين إن هذا مسام عين ها ها والعدد والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا سيكون قاف انا ذا مسام قاف ما شاء الله ولا ملك بريا kenan ita ce goma ya umul babu ma la umul kamar ake ce mata wal qamari idza talaha na'am suratul qamar اقتربت الساعة وانشق القمر وانشق القمر نعم سيكم يا أنكم أنا لا مسامي نعم أيام أي ba mu da alaka ba daidai bane ba daidai bane na ba daidai bane نعم يوه سيدي اليوم نعم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أحل لكم الطيبات اليوم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين نعم نعم وال والمفنى أباب واليوفنى إيه والمفنى اللي بعادل نعم walmufuna bi ahdin idza ahadu mimun kenan ko eh malam ya kawo mimun ne ashi almimu walmufuna bi ahdihim idza ahadu walmufun walmufun haka ne ko sai kuma alha'u na'am alhaakum التكاثر to amma ai alhakum wannan ba hamzatul wasl ba ce na'am wannan hamzatul qadai ce shi yasa narun hamiyatu ya za a karanta in za a hada in za a yi wasulu da da warshu na'am na'am na'am na a ba ta shiga wannan ai lamun fi lamun fi ne hal fi ne ne ko na'am wanda me ne mije nema a'u na'am na harun Allah kara albarka Allah kara albarka na'am na'am akwai wanda ya karanta izawa ka duka nan akwai wanda ya haddace izawa ka na'am فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم فشاربون شرب الهيم شرب الهيم الهيم الهيم الهيم mun gane wannan sune guda goma sha uku alhamza alba alghaib uku kenan ku ha'un hudu jimun biyar kafun shida wawun bakwai ha'un takwas fa'un tara ainun goma zafun sha ɗaya ya'un sha biyu mimun sha uku ha'un sha hudu waɗannan su ne ake ce musu a wato hurufu lamil gamariya harufan da ake yi musu wato faɗa irin yadda za ka karanta lam na al'amar mun gane da kyau aka za a karanta su na ita ma izhari za mata ita ma izhari za mata ya saboda wannan alaƙum asalin alɗin ba albace ta ta tarifi saboda asalin yadda abin yake alhakum daga alhanin bilhi zai zama to fili ne rubai mun gane da kyau yawwa ba za ka cire shi bane daga asalin kalma din ba za ka ce haɗin shine daga farko ba ba za ka ce hakun ba alhakun shine asalin kalmar alhane daga ya shagaltar da ku alhayulhi alilha'u kenan na'am ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي ثانيهما to sai kuma halin na biyu shine idghamuha hadiyewa wannan lam din ba za ka ji an faɗe ta ba fi arba'in wa ashiratin aydan cikin harufa goma sha hudu da ya hallu wa ramzaha fa'i wato ka kiyaye ramzinsu ka kiyaye ramzinsu ga ramzinsu na yadda ya zo shi a cikin baiti ɗaya mun gane da kyau wato kamar yadda lamun kamariya harufansa guda goma sha hudu ne haka kuma soban nashi shi ma guda goma sha hudu ne ga ramzinsu yadda yake ɗibitsun masilin rahiman tafuz difdani am da a su a zannin zu sharifan yilkaram ya ce ɗibitsun masil ce ya kai bawan allah musulmi mai karatun alkur'ani ka daɗaɗanta zuciyarka zuciyarka ta zamanto zuciya tsarkakakkiyar zuciya ba ka kullace da kowa a cikin zuciyarka sun masil rahiman sannan kuma ka sadar da zumunta dukkan waɗanda ya zamanto tsakankaninka da su akwai zumunci to ka yi ƙoƙari ka sadar da wannan zumunta tafuz idan ka yi haka za ka rabauta da lada wanda yake mai girma dif zane am ya ce ka bakunci ma'abucin ni'ima ka bakunci ma'abucin ni'ima saboda lokacin da ka bakunci ma'abucin ni'ima kai ma za ka kwashi ni'imarka kai ma za ka kwasa daga wajen shi idan ka tafi wajen ma'abucin ni'ima idan ni'ima ce wanda Allah ta'ala ya hore wa bawa misali ta ilimi za ga in ka je ka wajen mutum ko tambaya ka mishi ya baka amsa kai ma ka kwashi taka ni'imar in ka je wajen shekarar ma ka mai tambaya in akwai wani ya yi tambaya kai ka fa'idantu ka kwashi ni'imarka in ka je wajen wani alhaji kalma ya ɗauki kuɗi ya baka kaga kuɗin yana ta kai kawo ka baiwa idan ka abinci ka dawo lafiya in ma dai baka bai baka kuɗi ba dai an kawo sanwa da gidan shi ka ci ka ka samu ni'ima to yace duf zani am ka bakunci ma'abucin ni'ima da asu a zannin sannan kuma ya ce bawan Allah musulmi ka daina mummunan zato ka bar mummunan zato ga 'yan uwanka musulmi saboda manzan Allah ya ce iyakun wa zanna fa inna zanna akzabul hadith zuru sharifan sannan kuma ka ziyarci maɗaukakin mutum dilkaram saboda ka ga goma ta arziki saboda yi maka karamci ka ziyarci mutumin da yake mai daraja saboda a sharif maɗaukakin mutum idan ka ziyarce shi to zai yi ƙoƙari ya ga cewa ya yi maka goma ta arzikin da idan ka shiri za ka dinga santin gidan shi to wadan maɗaukakin mutumin ba wai sai mai kuɗi ba shine maɗaukaki mai zuciya mai kyau wani za ka ga in ka gan shi a haka kamar ka taimaka mishi amma in ka tafi gidan shi za ka gano cewa shayi ruwa ne za a gane ashe mai ƙoƙari ne amma wani za ka gan shi ya cika kaza ya cika kaza mai kaya ne amma in ka je gidan shi yar kazar da zai soya maka ya kawo maka ta gagara amma haka za ka yi tunanin cewa in ka je wajen shi ka bakunce shi in ka sauka a wajen shi zai sa a soye maka rago to yar kazar da zai kawo maka maka ɗanyi asuwaki da ita ta gagara to kaga ai lesa sharifan wannan to za mu ga anan muna da kwai ba'un ba'un yana daga cikin hurufu الشمسية حروف لام الشمسية وأن اللام تنبى ذاك بينات بقى والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ثم ثم والله عنده حسن الثواب حسن الثواب حسن الثواب gane da kyau sai kuma sadun والصالحين من عبادكم وإمائكم يوا سيكما راء الرحمن الرحيم سيكما تاء التائبون العابدون الحامدون سباب نعم ولا الضالين سيدال والذاريات ذروا سيكما نون والنجم إذا هوى سيكما دال نعم نعم جعل ضمن ناكا أه؟ ما شاء الله مالك يوم الدين نعم سينو والسماء ذات البروج سضاء نعم ما شاء الله والظالمين أعد لهم عذابا أليما نعم سزاين والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه نعم سي الشين نقول والشمس fara gardewa ya dalewa ce a ce a hana shi magana to sai lamun na'am wallaili idha yaghsha waɗannan su ne guda goma sha hudu ba'un sa'un sadun ra'un ta'un ba ضاد ذال نون دال سين قومكو ضاء zayun shinun lamun su guda goma sha hudu kenan wallama lula sammiha qamriya malam yace lam ta farko daga cikin waɗannan lam ɗin guda biyu sai ka ce mata lamul qamariya wato lam ɗin da ake bayyana ta wanda yace ulahuma izharuha ko to lam ɗin ta farko ka ce mata lamul qamar saboda zaka faɗe ta ne irin yanda zaka bayyana lamul qamar lam na al-qamar to dukkan harufan da suke cikin ta in banda harafi na farko a riwayan warsu shi wannan ba za ka yi izhar din sa ba za ka yi naqal ne amma sauran duka irin yanda hafs yake karanta haka warsu yake karantawa wallama al-ukhra sammiha shamsiyya wato lam nabi shi kuma sai ka ambace ta da lamu shams wato irin yanda za ka faɗi lamu shams a shams yanda za ka yi idigam ɗinsa ko to haka shi ma za ka faɗe shi duka tun daga na ɓa'un ba zai bayyana ba kawai shadda za ka yi wa ɓa'un haka nan sa'un ba zai bayyana ba shadda za ka yi wa sa'un haka sadun haka badun haka za'un haka nunun haka zalun da sauran dukkan wanda aka ambata a nan to sai kuma zai magana akan lamun fi'il saboda dama baban hukuncin lam guda biyu magana akwai akwai lamu al akwai kuma lamu fi'il wa azhiranna lamu fi'ilin mutlaqan yace ka bayyana lamu fi'ili lam wanda yake cikin fi'ili mutlaqan sake ba kaidi dukkan lamkin da yake daura a cikin fi'ili to zaka bayyana shi sake ba kaidi fi'ilin misali fi'ilin madi ne ko fi'ili mudari ne ko fi'ili amri ne shi da ya kawo baka misali fi na hauyi ƙul na'am ƙul na'am ba za ka ce ƙun na'am ba ba za ka yi idigam ɗinsa ba za ka yi izahar ɗinsa ne ƙul na'am wa an tun da khirun wa ƙulla sai kuma ƙulla ba za ka ce ƙunna ba ƙunna ba za ka faɗa ka wa ƙulla ya adamu inna haza adu لك ولزوجك سيكم والتقى وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر نعم إن هذا مسلم والتقى نعم والتقى فالتقى ها eh a wani taka ai wawu ne kawo ana ko na to me za wajen mu kula mu ce ba adashi ne na gode na gode ya samu wani taka wani taka Allah ko eh eh eh to wala garre ya bugo gehe ko shi ma yana wa kanshi dariya na'am na'am na'am eh waya mu cire fawun din mu zo da wawu a a ana zai a karanta dai eh a to gaban eh wani haifa ce ko? na na yawa ga wani takal jama'a ne yawon takal jama'a na وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين نعم نعم والتقى إنا لله Allah zai kuna koya Qur'ani. Na'am. barakallahu fikum barakallahu fikum Allah ya ƙara albarka masha Allah Ibrahim ai babu ku hmm eh sai na ga za mu kwana na abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka